بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة كان وتترق وترمضان شكرا تدبو دياد دريهدو دتلاتين da biyu hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul an'am idan ba ku manta ba jiya mun tsaya ne akan aya ta ɗari da ashirin da uku wanda yau za mu tashi akan aya ta ɗari da ashirin da hudu jiya mun tsaya ne akan faɗin allah madaukakin sarki wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun allah yana magana akan cewa yawa yawan ainihin wato zaka ga alƙaryu yace mun sanya a cikin kowace alƙarya manya-manyan cikinta sai kaga su ne masu mujrimanci su ne masu barna su ne masu ta'addanci maimakon su yi umarni da kyakkyawa a matsayin su na manya kuma sai kaga su ne suke umarni da mummuna ko kuma su suke goyon bayan mummunan abu din to shine Allah ce wa mayam kuruna illa bi anfusihim wa mashirun ba kowa suke yi wa makaru ba makircin da suke ba kowa suke wa face suna yi wa kansu ne lianna wa bala makrihim yaudu alaihim wa ma yashuruna annahu kadhalik amma ba su san cewa wannan din shine hakikanin abin da yake faruwa ba to yau sai Allah ce wa idza ja'atum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون
wani babban kafiri da ake ce da shi alwalid bin al-mughira yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama izgilanci to shine Allah yake buga misali da shi da irinsa cewa yana cewa law kanat nubuwatu haqq nubuwati haqqan la kuntu aula biha minka da da da, da magana annabta da kai Muhammadu kake faɗa da gaskiya ne to da ni na fika cancantar in zama annabi yace liyani akbaru minka sinnan dan ni na fika yawan shekaru wa aksaru minka malan kuma na fika yawan dukiya to shine Allah ya saukar da wannan aya din kamar yadda ya zo a cikin ad-durrul mansur cewa wa idza ja'atum ayatun idan aya ta zo musu aka saukan musu da aya qalu sai su ce lan nu'ta lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah ai mu ba za mu yi imani ba sai an ba mu irin abin da ake ba wa manzanni sai an kawo mana irin abin da ake kawo manzanni sai an nuna mana irin abin da ake sauka nuna wa manzanni sai an saukan mana irin abin da ake saukar wa manzanni ma'ana sai mun ga mala'ika ba za mu yi imani ba ba kana cewa kai annabi bane ba to imanin ba za mu yi ba mu ma sai mun ga mala'ika mala'ikan ya zo ya gaya mana cewa kai din annabin gaskiya ne idan an yi haka to za mu yi imani shi ne Allah ke faɗa a wata ayar wa ƙalar ladina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana Allah ce laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw atuwan kabira cikin suratul furqan waɗanda ba su yi imani ba ba sa fatar gamuwa da ubangiji ba su yadda da gamuwa da kiyama ba gamuwa da Allah ba sai suka sha yo ina ma in dai da gaskiya ne mu ma sauka mana da mala'ikun mu gani in ga magana ta dawo izgilanci kuma lan nomina ba za mu yi imani ba in ji su ta nu'ta mithla ma utiya rasulullah sai an kawo mana irin abin da ake kawo manzanni mu ga mala'iku ba manzanni suna cewa mala'iku ke zuwa musu ba to shine Allah yake cewa wa idza ja'atum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'tiya hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah anan ana nufin rasulullah ana nufin muhammad kenan sai an ba mu abin da aka ba Muhammadu to shine Allah yake cewa Allahu a'lamu haythu yaj'alu al-raj'alu risalata kamar anan suna da awar su ma ame da su manzanni mana idan ana so mu yi imani mu ma ame da mu annabawa in ana so mu yi imani mu ma ame da mu manzanni da Allah wannan wace irin magana ce wannan wai kai ba za ka yi imani ba kai ma ka zama annabi kaga wani akwai akwai rashin mutunci da da izgilanci iyaka shi sa manzo Allah ya yi hakuri da waɗannan kafiran ba kaɗan ba to shine kuma Allah ya mai da amsa mai sanyi Allahu alamu haisu ya ja'alu risalata ku kafirai ba ku ne za ku ce Allah ya mai da ku manzanni ba Allah ya fi ku sani inda zai sanya manzancinsa Allah shi ya san inda zai saukar da wato tauhidinsa da mai kira ga tauhidin yani Allahu alamu biman huwa ahaqu bi risalati Allah shi yafi kowa sanin wa yafi cancanta a sa shi ya zama annabi ko manzo ba wai zakin bakin ku ko surutun ku ko cewa ba za ku yi imani ba sai an mai da ku manzanni ko annabawa wannan ba shi ke nuna cewa Allah zai mai da ku annabawan ko manzanni ba a'a wannan Allah shi ya ga dama yake a zaɓa daga cikin mutane Allahu yastafi shi Allah shi yake zaɓa daga cikin mala'iku haka ya zaɓi manzanni a cikin mala'iku ma haka kuma a cikin mutane ma minal mala'ikati rusulan wa minan nas da haka ba wani ne ke cusawa ra'ayin Allah ya maida wani manzo ba to daman wannan ya tabbatar da hasada da suke wa manzon Allah cewa Allah ya turo shi ya zama manzo annabi suna masa bakin ciki kuma suna hasada akan wannan ni'ima da Allah ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to shine Allah ce sai yusibul ladina ajramu sagharun lalle waɗanda suke suka yi mujrimanci mujrimai kafirai za su gamu da zullun wa hawanun kaskanci da wulakanci da tozarta inda Allah a wajen Allah ranar tashin alkiyama da kuma nan duniya wa azabun shadidun bima kanu yamkurun sannan kuma za su gamu da azaba mai tsanani saboda makircin da suke sagarun fi duniya wa azabun shadidun fil akhirah wulaƙanci da tozarta da ƙasƙanci a duniya sannan kuma za su gamu da azaba mai raɗaɗi kuma azaba mai tsanani a ranar tashin alƙiyama ba dan komai ba saboda wannan izgilanci da suka yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun ce wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum Allah yake cewa ai cewa suke wai daman dama wannan qur'anin ma da ba a ga annaba aka saukar da shi ba da an saukar ga wani mutum wani mutum mai matsayi wani babba to shine Allah yake cewa a cikin su koyi kenan shine Allah yake cewa yau ku ne kuke raba rahamar Allah din ku kuke kasamata ku ne za ku ce ga yanda Allah zai yi malamai wannan fa shine kafircin idan ka ji an cewa ne kafiri ne to kaji iyayensu na farko abin da suke kenan kaga akwai masifa ba karamar masifa ba shi sa Allah yake fushi da kafirai Allah yake fushi da masu izgilanci wa manzanni da annabawan Allah tabaraka wa ta'ala to sai Allah ya ce mai kuma
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء الله أكبر كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون shikenan faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wanda Allah ya nuface shi da samun shari'a wanda Allah ya nufin ya shiryar da shi sai ya bude kirjinsa ya yalwata masa kirjinsa da musulunci sai ga ya karbi musulunci fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dalalin mubin waɗanda zukatan suka kekashe da barin ambaton Allah sun yi hasara wailun bone azaba ya tabbata gare su kuma suna cikin bata mabayyaniya amma wanda Allah ya nuface shi da samun shiriya ya sharah صدره للإسلام يفتح قلبه وينوره حتى يقبل الإسلام الله زي بودي زوجيسا ya haskaka zuciyarsa sai ga ya karɓi musulunci kenan wanda kaga Allah ya masa arziki da samun musulunci to wannan ya samu ni'ima ya samu dacewa yayin da Allah ya saukar da wannan aya sai sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce me ake nufi da yashrah sadrahu lil islam me ake nufi sai manzon Allah ya ce nurun yaqdhifu Allahu fi qalbi al-mu'min fayansharihu lahu wa yanfasih haske ne Allah madaukakin sarki yake jefa shi a zuciyar mumini Allah ya buɗe zuciyar ya yalwata ta ya faɗaɗa ta kuma ya zuba hasken ya cika sai karɓi musulunci to sai suka ce ya manzan Allah akwai wata alama ga wannan akwai yanda mutum zai iya ganewa cewa Allah ya buɗe zuciyarsa ya sa masa haske annabi ya ce ya kware kuwa al'inabatu ila darul khulud idan ka ga mutum kullum abin da ya dame shi shine tunanin lahira da abin da zai yi dan lahira to wannan kai masa albishir Allah ya bude zuciyarsa ya sa masa haske saboda babban abin da yake damun sa ko me ma aka je aka da sai rinka tuna lahira ko me aka je sai ce lahira dai wannan qad shuriha sadrahu lil islam الحمد لله أنا ما أحتاج إلى هذه لا زاغ متينا كركتا زواغا لاهرة والتجافي عن دار الغرور زاغ ينا قدم gidan rudi shine gidan duniya duk wanda kaga bai damu da duniya ba to kai masa albishir insha Allah yana cikin waɗanda insha Allah Allah ya buɗe musu zuciyarsu ya haskaka ta bai damu da duniya ba yana tunanin lahira wal isti'dad lil maut qabla nuzul al maut idan kaga mutum kullun yana shirin mutuwa kafin mutuwa ta zo masa in dai kaga mutum kullun yana jiran mutuwa kafin mutuwa ta zo masa to wannan akwai alamar an buɗe zuciyarsa wani hadisi imamu tabari ne ya fitar da shi da imamu bayhaqi a cikin al'asma wa sifat shi da imamu bayhaqi din ya ce hadisi ne munqati akwai yin qita'i a ciki haka yazo cikin tafsirin ad-durrul mansur ya ce ibn al-mubarak ya fitar da wani hadisi a cikin littafin sa az da abdurrazzaq da al-imam al-firyabi da ibn abi shayba da abdul abd bin humayd da ibn al-munzir da abi hatim mahmud shakir ya raunana hadisin akan ta'alikin da ya a akan at-tabari amma ibnu kasir ya karfafa hadisin ya ce hadisin yana da karfi wannan shine dalilin da yasa na kawo mana shi anan wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqa Allah ce wanda Allah ya nufaci bata gare shi sai ya sanya wato kirjinsa ya zamanto dayiqan haraja a wata kira'ar dayiqan harija kira'ar mutanen madina da abubakar a mutanen madina da abubakar dayikan haraja wasu kuma sun karanta harijan a maimakon alharaj kenan allah zai sanya zuciyarsa ta zama mai kunci la ya iman imani ma bai zai shiga zuciyar ba zuciyar za ta zama mai kunci ta toshe laisa lil khairi fihi manfadun babu mashigar alheri ga zuciyar Abdullahi da Abbas yace idan sami'a zikir Allah ishma'azza qalbuhu wa idza zukira shay'an min ibadati al-asnami irtaha ila zalik ana ambaton Allah sai kaga hankalinsa ya tashi zuciyarsa sai ta kuntata sai ya ji ba daɗi sai ya ji bacin rai amma ana bayani akan bautar gumaka ko bautar wani Allah sai ya nuna jin daɗi da farin ciki to wannan shine wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu ضيقا حرجا كو ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء abin yana masa kunci yadda ka san yana wahala wajen hawa sama kamar zai hau sama kamar yadda bawashi yake cewa kamar ya tashi sama shine ka annama ya sa'adu fi sama yadda ka san tashi sama yana masa wahala kazalika yashqu alaihi al-iman kama yashqu alaihi su'udu sama imani sai masa wahala kamar yadda hawa sama zai mai wahala yanzu za ka iya hawa sama ba za ka iya ba sa'ab shadid wahala a gare ka ina ma as-su'udu a larabci larabawa sukan ce sa'ud suna nufin al-mashaqqa in an ce as-su'ud ana nufin me al-mashaqqa kamar yadda Allah ya faɗa can sa'urhiquhu sa'uda sa'urhiquhu mashaqqatan wahala kunci كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون كما هكا الله تبارك وتعالى yake sanya ainihin wato kace najasa ko datti ko zunubi ga waɗanda ba su yi imani ba zukatansu ya zama akwai datti ko kuma su kansu su zamanto najasa saboda ba su yi imani da Allah ba kalmar arrijis ana iya fassara shi da shaitan كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ذاك يجعل كذلك يجعل الله الشيطان كما هكا ني الله yake wakilta shedan ga waɗanda ba su yi imani ba shedan ya zama wanto malamin su kuma shugaban su ay yusallitu alaihim shaytan wasu kuma suka ce arrijis abinda duk ba alheri a ciki shine arrijis inji imam mujahid haka Allah yake sa suna rayuwa gaba ɗaya rayuwarsu babu alheri a ciki to ina ga alheri ga cikin kafirci wasu ka ce arrijis ana nufin azaba ne shi sa ake ce da arrijis arrijis da arrijis bisin da arrijis bizai ana nufin al'azab kamar yadda imam ata cikin tabi'ai ya faɗa Allah ya masa rahama to shine sai Allah kuma yace wa hadha siratu rabbika وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون wannan aya da muka wuce tana nufin cewa duk wanda Allah ya masa shari'a to ya dace kuma alheri ya shiga cikin kirjinsa Allah ya haskaka zuciyarsa inda ka samu musulunci alhamdulillah nahmadullah ala ni'matil islam wal iman muna yi wa Allah godiya a bisa ni'amar musulunci da imani da imana ba ka da abin da za ka yi wa Allah bayan ya mai da kai musulmi sai yawaita sallah yawaita azumi tuba istighfari aikin alkhairi halattan gurin karatutuka da wa'azuka da ibada da dukkan abin da zai kai ka ga samun rahamar ubangiji kada kai sakaci da shi saboda Allah ya yi maka arziki ya baka musulunci to kuma wannan yana nuna wanda yake yana kan bata to yana cikin wahala mai kunci dangane da imani sai imani ya zama masa abu mai wahala sai musulunci ya zama masa abu mai wahala sai kaga baya ganewa baya fahimta wa hada siratu rabbika mustaqima Allah ya ce to gashi nan ga hanyar ubangijinka mai kakkiya ba wani kwane-kwane babu ɓoye-ɓoye to me hanyar me hada din wannan bayanin da aka maka da ya gabata ai ita ce hanyar ubangijin ka miƙaƙƙiyar hanya hada siratu rabbika mustaqima qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun Allah ce hakika mun yi bayanin ayoyi dalla dalla ga mutanen da suke daukan wa'azi ko suke da tintintini suke tunani na kwarai ga hanya dai ta bayyana kwarai da gaske babu wani abu koyayye abinda aka saukarwa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hada alladhi unzila alayka ya Muhammad tariqu rabbika wa dinihi alladhi irtadahu li nafsihi mustaqima abinda aka saukan maka ya Muhammadu ai shine addinin hanyar addinin ubangijinka kuma shine wanda Allah ya yarda a bauta masa kuma ita ce hanya mai kakkiya la iwaja fihi wanda babu karkata a cikin huwal islam shine musulunci kuma mun yi bayani dalla dalla amma ga mutanen da suke masu tunani in dai za ku tuna cikin bayanan da aka muku ya ishe ku ku yarda da Allah ku yi imani da Allah ku gaskata Allah ku rike addini shine wa mutum ya zo yana ganin musulunci ma kaskanci ne ba ko mutum ya je wani guri yana ana ana ana ana ana ana neman identification na wai wai sai ba zai ce shi musulmi bane wai kada ya ce musulmi wai wai abin nan yanzu kai a Najeriya har akwai inda zaka je wai ka boye wai kai ba musulmi bane in banda kai gaja ne ba Allah kuwa ai abin ma akwai abin bakin ciki ma da bacin rai a ciki wai ka je wani guri ana wai wai identify yourself are you a muslim no no no a to fa ka zama kafiri ko ba ka bane musulmi ne kai ka ce a ba fa bindiga aka sa maka aka dana kunamar ta za a tashe ka daga aiki ba tambaya ne kurum shi gani yake ya mai da kansa kafiri ya masa ɗaukaka hum yufaddiluna al-kufra ala al-islam wa yu'azzimunahu ala al-islam wa yahtarimuna al-kufra ala al-islam suna girmama kafirci akan musulunci sun fifita kafirci akan musulunci kuma suna ganin kafirci shine abin ado musulmi ne kai musulmi ne kai kuma ko dakawa ake a turmi musulmi ne kai yau akwai akwai sharafa ma da ta wuce musulunci yau me ma wani abu ba musulunci ba akwai wani abu ma da za a yi ba addinin musulunci ba duk abin da ake yi ma musulunci ba wallahi sunan sa bata lokaci saboda ba da fuska ba ba ba ba ittija sai ga ba mutane ba san ma ina suka fuskanta ba yanzu ka duba kafiran duniya kalle su sosai duk abin da suka samu na technology da cin gaba ci gaba da wayewa da menene idan ka tsaya ka nutsu inda za ka tambaye su wai suna rayuwa ne saboda me me dan me suke rayuwa babu ma'ana ba zai iya ce ma gashi yana rayuwa da wani abu ba to kuma tsiyarsa duk yanda yake da jin daɗi duk yanda kai ga inkarin ubangiji da samuwar Allah kuma bai isa yayi inkarin mutuwa ba ko ya isa ya ce shi bai zai mutu ba to ya ka tambaye shi in ka mutu ya za a yi ka yi abu don ka gamu da Allah Allah ya masa kayya kuma wallahi malam babu addini mai ɗaukaka irin musulunci haske ni'ima ya ƙare a cikin musulunci duhu ƙazanta datti ta ƙare cikin kafirci kuma babu rayuwa mai daɗi irin rayuwa akan tutar musulunci kuma babu ɗaukaka in ba a cikin musulunci ba duk inda kafiri ya kai da ɗaukaka da matsayi da wane ne da mene wallahi sunansa kaskantacce saboda baya la ilaha illallah me yasa saboda ɗaukakar ma da ya samu a duniya gaba ɗaya mai la ilaha illallah ne ba da ita wanda ƙarshe duniyar gaba ɗaya Allah zai gadar da ita ga masu la ilaha illallah inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un Allah ce mu za mu gaje ƙasa in ji Allah mu za mu gaji ƙasa wa man alaiha da abin da ke kan ƙasar ma a wata ar innal arda yarisuha ibadiyas salihun inna fi hadha la balagan liqaumin abidin ita ƙasar gaba ɗaya bayina na ƙwarai salihai su za su ci gadanta ƙarshen ƙarshe dai dole dai game ɗin the winning ɗin yana ƙarƙashin musulmi ne dole لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل نعلى ندا من تنتن ومن بعد كما دقبايا ما دنا وعيني نعلى ندا wa yau mai zin ya farahul mu'minun mu'minai za su yi farin ciki bi nasirillah da nasarar ubangiji yan suru man yasha kuma Allah shi ke taimakon wanda ya ga dama inna al-izzata lillahi jami'a ayabtaguna indahum al-izza yanzu neman ɗaukaka kuke a wajen su fa inna al-izzata lillahi jami'a ai ɗaukaka tana ga Allah tabaraka wa ta'ala gaba ɗayanta da haka mutum ya kamata ya caje kansa ya caje tunaninsa ya karba addini ya riko da shi hannu biyu wa da siratu rabbika mustaqima qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun to sai Allah ya ce me kuma ga waɗannan bayin Allah da ya musu ni'ima da musulunci lahum darus salam inda rabbihim na'am wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun lahum daru salami inda rabbihim albishirinku muminai musulmi waɗanda kuke jin alhamdulillahi da musuluncin da Allah ya baku lahum daru salami inda rabbihim Allah ya ce suna da gidan aljanna a wajen ubangijinsu daru salam ana nufin gidan aljanna assalam din shine Allah ba yana daga cikin sunan Allah assalam ba wallahu alladhi la ilaha illa huwa الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى السلام yana daga cikin sunan Allah lahum daru salami inda rabbim to suna da gida na aminci shine gidan aljanna kuma aljanna ta Allah ne wa darihi aljanna gida mai aminci ana fassara assalam da assalama kubuta peace samun zaman lafiya kwanciyar hankali da natsuwa suna da wannan gida Allah zai kubutar da su min al'afati duk wani aibu duk wani abin ki duk wani batanci a aljanna babu hayaniya kwanciyar hankali ke cikinta an ce da aljanna daru salami ne li anna man dakalaha salima min albalaya warrazaya duk wanda ya shiga aljanna ya kubuta da dukkan bala'i da dukkan wani ɓaci da mummunan abu la gaulun fiha babu gaul wala hum an yunzafun duk abin da ka sani mummuna babu tahiyyatun fiha salam gaisoyin aljanna salam salam ita kanta aljanna din sunanta darus salam gaisuwar yan aljanna assalam salam salam ba mura ba atishawa kacakau ba bayan gida ba boli ba majina ba wari ba kazanta komi saiti tamam komi a cike yake ba bola ba datti ba sauro ba kwata babu ba matsala kuma akwai ruwa akwai bishiya akwai inuwa akwai komai duk abin da kake so na jin daɗi daga hannunka ka faɗa ka tambaye ni zan gaya maka wallahi akwai a cikin aljanna فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر النبي يتي أتشين جدا الجنة أكوي أبند إدو بي تبغني با إدو هبانا وبانا كبا إدو كوني إدو ko idan muzulu ne bai taba gani ba a cikin aljanna akwai abinda ido bai taba gani ba wala udunun sami'at abinda kunne bai taba ji ba wala khatar ala qalbi bashar abinda zuciyar dan adam wato bai taba darsuwa a zuciyar dan adam cewa ya taba tunanin wannan abin ba a cikin aljanna akwai malam Allah ya bamu Allah ya bamu malam gidan mutum ɗaya aljanna fa in ka leka yanda kake hango tauraro a sama haka zaka hango gidan mutum ɗaya bene ne tun da ƙasa can shi kadai da kayan alatu kuma ko ina ya je ba iri ɗaya bane da na da da inda ya baro da mata kuma wahurul iyin daman duk abin da dan adam ya kai ga karshe in ya tara kuɗi ya tara mulki sai kuma mata duk buge-bugen da mutane kuke suna yi a waje karshe dai akan mata yake karewa ka misalin lu'lu'il maknun jaza'an bima kanu ya'malun ga 'yan mata Allah ya ce matasa urban atraba ya sabil yamin buduri ko budare alawazi ne ta ɓare ɗan mata matasa wanda a hadisi ko majina ba sa tofarwa tana tsaye malam kana ganin ɓargon jikinta a cikin ƙashi yi cikin wadata da yalwa ga kyau dai in ka ga wannan kurin sai dai ka shafa fatiha ka tashi kyau ya ƙare matan aljanna kenan duk wata matsala da ka sani babu umarni ne kuma suna can Allah ya riga ya halitta muku suna jira fa ya zo a hadisi ingantacce idan mutum matarsa ta duniya ta hada masa zafi ta bata masa rai sai matarsa ta aljanna ta ce ke baiwa Allah ki daina cutar da wannan bawan Allah ki daina zaluntarsa ya kusa ya rabu da ke zo wurin mu wannan hadisin dai mata ba sa son su amma dai su hakuri gata ne Allah ya yi wa bayan Allah masu ibada Allah samu cikinsu lahum daru salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum kuma Allah shine majibincin al'amarinsu haka za a zo a shigar da su aljanna cikin wato ni'ima saboda Allah shine mai walittan al'amarinsu mai jibanta al'amarinsu bima kanu ya amaluna saboda abinda suka sance suna aikatawa a duniya na aikin kwarai na aikin alheri idan an zo za a raka yan aljanna cewa Allah ke a raka su wai ba za ma a ce je ka ba sai an raka ka a raka ka a kai ka mala'iku suna muku kirari tibtum kun ji daɗi fadkhuluha khalidin ku shiga gidan aljanna kuna masu kaddara ma dawwama a ciki kuna zuwa a buɗe muku kofofi mala'iku suna gadinta a cikinta da wajenta kuma su za su yi muku rakiya a buɗe muku shiga kuna shiga ƙanshi zai fara bugewu Allah ya ce udkhuluha bi salamin aminin ku shiga cikin aminci ba damuwa ba matsala wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar mala'iku suna shigowa ta kowace kofa kun shiga kun zauna suna cewa salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku madalla da gida irin wannan madalla da sakamako na kwarai da Allah ba kukan kun ji daɗi kukan kun more bayan Allah kun wahala a duniya da sallah da ibada karatun qur'ani sadaka taimakon addini hana ido bacci mutum yana sallah da daddare ya hana ci ya hana kansa ci da sha ya- yana ganin abin sha'awa ya haƙura yana ganin mace an haramta masa ya kyale ya rufe ido yana ganin abin sha'awa ya haƙura to ga can a aljanna kuma ba birki لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما تهيتهم فيها سلام سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون الذي تشي الظالمين كواري تواري يو رأي تواري وامتازوا اليوم kirari ne Allah zai ce duk wani mutumin banza ya ware koma gefe ba sai an ma magana ba kaman ka san mutumin banza ne kai sai kai hagu duk wani mutumin kirki ya koma dama wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alama hada ilaikum ya bani adam Allah ta budu shaitan yanzu ku yan adam naman ban gaya muku kar ku biye wa shaitan ba ban gaya muku ba ba na muku bayani ba ai malam sai dai ka ji ana na'am na'am na'am na'am to yau ƙarya ta ƙare yau za a yi tonon asiri yau za a yi lissafi yau za a yi hisabi wanda ya aikin kwarai bismillah ga hanyar gidan aljanna mala'iku za su kai ka suna ma kirari suna masu mutunta ka a kai ka a nuna maka gidanka a ce bismillah kai bari in baku labari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana mafarki yayi Allah ya kai shi gidan aljanna mafarki malam ba sai kurin ya ganshi a gidan aljanna ba yana zagayawa yana zaga manzala ke bada labari aljanna bi- wato wato inuwa guda daya inuwa daya ta gidan aljanna ta kai tafiya shekara 500 inuwa daya rumfa daya bishiya ce malam babba ta lullube dama me yasa aka ce da ita aljanna wurin da yake da inuwa da sanyi wurin shakatawa wurin morewa tafiyar shekara ɗari biyar za ka yi baka ƙure inuwa ɗaya ba wanda Allah yana kewayawa yana zagayawa sai ya ga wani ƙaton gida katafaren gida bene upstairs ya duba ya duba ya ganshi sai ya ga 'yan mata a ƙarƙashin gidan sai ya ce da mala'ika da suke tafa da shi duwa mafarki annabi ke ba da labari ka san mafarkin manzo Allah gaskiya ne sai ce da mala'ika da suke tare wannan gidan na waye sai mala'ika ya ce da shi wannan gidan na Umar ne ina yan shiya masu zagin sai na Umar kaftum wa khasirtum kun tabe kun yi asara wanda ya zama dan shiya ai tsohuwarsa bata ci sa rayuwa ba ta yi wahalar naƙuda an wahala duhu kan duhu kenan ce gidan umar ne ya ce umar nawa umar annabi ya yunkura zai shiga sai ya tuno kishin sayyidina umar umar yana da kishi mutum ne da baya barin maza suna shiga gidan shi don a duniya ma bai yadda ba ba irin mu bane gida kowa yanda ka san motar hais yanda ka ga tasha ka san tasha ba ba a birke kowa ko to akwai wanda gidansa kamar tasha ne kowa shiga yake kowane jik and jack sai manzo Allah ya kamar zai shiga sai ya tuno kishin umar sai ya haƙura sai ya dawo washe gari sai yake kissanta wa sahabbai tarihin mafarkin da ya yi ai kunji kunji ji Allah ya kai ni gidan aljanna kunji kunji na ganta mai kaza mai kaza mai kaza dan kara musu shauki da yawaita ibada yace ina nan ma sai da na gama wani gidan Umar babban gida ka ta fare kuma ga yan matan hurul ini wani bangare na cikin matan safa ga su a waje a kofar gidan suna dan shakatawa la ilaha illallah annabi ya ce na yunkura zan dan shiga sai na tuno kishin umar fa zakartu gairataka umar yana zaune a wurin malam yayi abu ne yana sauraro yace sai na tuno kishinka yace ya rasulullah baka shiga ba saboda shi umar burinsa a shiga a zo a bashi labarin me ke cikin gidan malam wannan bawan Allah ya more malam iya jin daɗi wallahi na ɗaukam sai kamar ma ka ji ina ma za ka sa kanka yau gashi annabi yana bashi labari ya je ya ga gidansa a gidan aljanna malam don Allah yaya za ka yi malam waɗannan mutanen sun ji daɗi Allah ya taimake su malam ba sai umar ya fashe da kuka ba yana ta kuka ce ya manzo Allah a alaika ghar ya manzo Allah duk kishi na ina da kishi amma ai ban isan yi kishi akan ka ba yau kai zan yi wa kishi ina ma da ka cika ka zo ka ban labari ya akai ya akai ya akai mala aljanna daɗi gare ta shi yasa shi kansa Allah din da ya zo bayanin aljanna bai yi da wasa ba da gaske yi da haka mu yi aiki dan mu samu gidan aljanna to sai ce me kuma ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا Allahu akbar قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم to sai Allah ya dawo da mu kuma cikin kiyama din gaba daya yace ka tuna wa yawma yahshuruhum jami'an tuna ranar da Allah zai tashe su gaba daya da mutum da aljan da shaidanun gaba daya Allah zai ce ya masharal jin ya ku taron aljanu ya ku taron shaidanu qad istakthartum min al-ins kun batar da dan adam da yawa kun batar da dan adam da yawa kun ɗimautar da ɗan adam da yawa kun sangartar da ɗan adam da yawa shine qad istaksartum min al-ins wa qala awliya'uhum min al-ins sai majiminta al'amuran shaidanun cikin mutane sai su ce mana abokanan shaidan ko abokanan shaidanu a cikin mutane ka duba maganar da Allah- Allah yana magana ne da aljanu da shaidanu masu batar da mutane sai auliya'uhum masoyansu mabiyansu na shaidanu cikin mutane sai su ce rabbana samta ba'duna bi ba'd ya Allah sashin mu ya ji daɗi ne da sashi wannan ya taimaki wannan wannan ya taimaki wannan suna karban sako gurin aljanu aljanu ma suna karban sako gurin mutane shaidanun aljanu suna neman agaji wajen shaidanun mutane wajen sihiri wajen bokanci wajen tsafi da kuma kawata musu aikin da dukkan Allah da, da, da dukkan da Allah ya hana aikin da Allah ya hana sannan kuma su sauƙaƙa musu su sauƙaƙa wa junansu hanya da Allah ya hana a bita da yi musu da'a shine istamta ba'duna bi ba'd wa balagana ajalana alladhi ajjalta lana wa balagna ya Allah ga mu yau mun iso ajalinmu da ka ajalta mana kwananmu da ka ƙaran mana ajalin da ka yanke mana cewa za mu haɗu a kiyama to yau ya Allah ga mu nan dai mun zo kala sai Allah ce annaru maswakum to dukkan ku yan wuta ne ku da ku mutanen da aljanu khalidina fiha kuma ku je ku dawwama a cikin wutar jahannama illa ma sha Allah sai dai iya dan abin da Allah ya ga dama malamai sun yi sabani dangane da wannan istisna'i da shi da yazo da irin wanda yazo cikin aya suratu hud khalidina fiha ma damati samawati wal ardu illa ma sha rabbuk wannan illa ma sha Allah din to kamar me yake nufi ana nufin kukan yan wuta ne sai dai iya lokacin da Allah ya so wanne ne lokacin tsakanin tashin alkiyama da a kammala musu hisabinsu kaga wannan suna ana tashin alkiyama kafin a kammala hisabi a yi wa kowa hisabi ya tafi kaga a lokacin suna tsaye ba a cikin wutar jahannaman suke ba to wannan shine illa masha Allah amma banda wannan gaba ɗaya rayuwarsu a wutar jahannama za su yi ta wasu kuma suka ce a khalidina fiya illa masha Allah kuna masu kaddara madawama sai dai abinda Allah ya so abin da ake nufi za a yi ta muku azaba a cikin wuta sai dai kuma wani nau'i na azaba idan Allah ya ga dama ya canja muku wasu kuma suka ce a'a wannan illa ma sha Allahu din ma din tana ma'anar manne khalidina fiha za ku dawwama a cikin wutar jahannama illa ma sha Allah ai illa man sha Allah banda wanda Allah ya so ya ga dama a cikin ku kamar ya wanda Allah ya so ya ga dama shine wanda daman Allah ya kaddara masa Allah ya riga ya sani cewa zai musulunta zai yi imani da ya yi tsawon kwana zai musulunta zai yi imani to kuma mutuwa ta zo masa to wannan Allah zai zare shi daga cikin wuta shine illa masha Allah bi ma'ana illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama ya tsamo shi daga cikin ku inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka mai hikima ne alimun kuma masani ne tabaraka wa ta'ala alimun billazi tasnahu kenan Allah shine masani dangane da wanda ya kebance wa bima fi qulubihim min al birri wat taqwa kuma Allah ya san abin da ke cikin zukatan mutane na daga yi masa da'a ko kuma takawa ko jin tsoron ubangiji tabaraka wa ta'ala to wannan aya din tana nuna mana ashe a kiyama kanta Allah zai kirayi shaidanu yace da su lalle lalle lalle lalle kun halakar da mutane kaga shi yasa tun anan duniya ake cewa ya kai dan adam ka nisanci shedan alamma hadi ilaikum ya bani adam Allah ta budu shaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibudu wa an ibuduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katiran afalam takunu taqilun lalle an batar da mutane da yawa a cikin mutane amma Allah ya riga yayi gargadi kamar yadda ya zo a cikin suratu yasin ya kai dan adam ban ce da kai karka bi shedan ba ban ce da kai kada ka bauta shedan ba ban ce da kai shedan ba abun yin ka bane ba ban ja maka kunne ba ban turo maka annabi ba ban turo maka mai gargadi ba ban turo maka mai wa'azi ba ban koya maka qur'ani ba ban koya maka hadisi ba amma duka ka ban dare ka juya baya ban ce da kai wani buduni hada siratun mustaqim ba yanzu kai dan adam ban ce maka ka bauta mun wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya ba shikenan wala qad adalla minkum jibillan kaseera ai da yawa jama'a cikin ku sun bata hafa lam takunu taqilun ku ba ku da hankali ne wannan hujja fa ta tsaya tabbas hujja ta tsaya babu abin da ya saura kuma Allah yayi abin da ya sai dai kurin mu nemi tawfiki da dacewa to sai Allah ya ce mi وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون
Allah ce kamar haka ne nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun muke sanya azzalumai da azzalumai masoyan juna ne tsakanin su wannan azzalumi ya so dan uwansa ba na naj'alu ba'dhum awliya ba'd kaga mumini waliyin mumini ne fal mu'minu waliyul mu'min mumini majibincin al'amarin mumini ne ko da garin su ba ɗaya ba ko jam'iyyar su ba ɗaya ba ko unguwarsu ba ɗaya ba ko launin su ba ɗaya ba ko yaren su ba ɗaya ba in dai kai musulmi ne kuma kaga dan uwanka musulmi dan uwanka ne al muslimu akul muslim wal kafiru akul kafir kafiri ma dan uwan kafiri ne to shine wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'd kama haka ainihin wato muke jibintar da al'amarin azzalimai tsakanin su da junan su imam qatada yace naj'alu ba'dhum awliya'a ba'd ko nakilu ba'dihim ila ba'd kamar yadda Allah ce nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira bima kanu yaksibun saboda abin da suka kasance suna ainihin aikatawa ma'ana za ga azzalimi yana da alaka da dan uwansa azzalimi ko kuma wani azzalimi ya cuci dan uwansa azzalimi duhu ya doki duhu kai kai zalunci kai ma na sama da kai ya je zalunce ka ka cuci wannan wannan ma ya je ya cuce ka gashi nan dai rayuwa mara daɗi da dukan ku za ku tuba ku dawo kan hanyar Allah da kun more to sai Allah ya ce me kuma yana kiran mutane da aljanu يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين to dama haka yake duk wanda ya watsar da ubangiji tabaraka wa ta'ala zai ga kaskanci wa man ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya watsar da zikiri da ambaton ubangiji tabaraka wa ta'ala ya watsar da riko da addinin Allah da ambaton Allah to wallahi Allah ya ce za mu kayyade masa shaydani ya kasance abokinsa suna tare shine zai zama malaminsa to gashi Allah yana wa'azi wa mutane da aljanu ya mashalal jinni wal ins ya ku taron aljanu ya ku taron mutane alam ya cikin rusulun minkum ku yanzu manzo bai zo bane daga cikin ku manzo bai zo muku ba ya gusuna alaikum manzanni ba su zo muku ba suna isanta muku ayati ya gusuna bi ma'ana ya tuluna alaikum suna ta karantar da ku ayoyinmu ya qara'una alaikum ayati ayoyinmu da littattafanmu daga annabawa wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha yanzu manzanni ba su zo muku ba su ne muku gargadi na gamuwa da wannan rana taku ita ce ranar tashi alkiyama ba ku ga manzanni ba kun manta ne ko ba mu turo muku annabawa da manzanni ba ba su yi muku wazi ba haka kawai aka tukuikuyo ku aka kawo ki kiyama ba a taba muku wazi ba in baka ga manzo ba baka ga malami ba a garin ku ba a wazi ne ko ba ka zuwa wurin wazi ko ba ka sauraron ilimi ba ka sauraron karatu wannan hujja ne wallahi duk wa'azukan da malamai suke a garin nan ko wajen garin nan wallahi iqamatul hujja ne tsayar da hujja ne akan al'umma kuma wannan wa'azukan da ake yi sai Allah ya tambaya alam ya cikin rusulun minkum yan aike ba su ba cikin ku kai yanzu waye manzon ka malamin ka shine tunda baka haɗu da manzo ba malami shine wakilin manzo al ulama'u warasatul anbiya فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ما لم يسوني مقادة النباوة النباوة وكل دا نيرا دا كدنا سكبري با وإنما ورثوا العلم أي إلمي سكبري دا كراتو وان دي دوكي قادم النباوة يا دوكي ببارو to ba zo muku wazi ba baka taba jin an ce annabi yayi wazi ba baka da labarin manzo ko annabi to ya ma kake yin sallah baka da labarin annabi ko manzo sallar da kake kurin hujja ce akan ka an ratayo maka ka ratayo ai duk tsayarka zaka ce annabi ne ce kai sallah to annabi bai zo ya ce ka tuna kiyama ba wannan tambaya za a yi wa aljanu kuma tambaya za a yi wa mutane qalu duka da aljanun da mutane sai su ce shahidina ala anfusina ka ya Allah mun shaida wa kawo kanmu annahum qad ballagu waɗannan manzanni sun isar da manzanci a lokacin gabansu za su shaida gaba malam hannu za ka yana magana kafa tana magana ido yana magana cewa lalle annabawa sun zo tashhadu alaihim arjuluhum
اللهم لك الحمد كله ولك الملك ai ba uzuri dan adam fa uzurinsa ya riga kare in bakin ka ma bai yi magana ba hannu zai yi ba ka yi shiru harshen ka yaki magana kullum sai ka ji hannunka yana magana Allah sun kaso sun isar hannu ko ka ga kafa tana magana sai su shahidina ala anfusina ya Allah ya Allah mun shaida wa kawo kanmu cewa waɗannan manzanni sun zo mu kuma mun kama kafirci wa garatuhumul hayatud dunya Allah ya ce amma kuma kashi rayuwar duniya ita ce ta ruɗe su hatta lam yu'minu ba su yi imani da Allah cikakken imani ba wa shaidu ala anfusihim annahum kanu kafirin suka shaida wa kawo kansu cewa su dinnan kafirai ne to me yake nema ranar tsiya kenan ya masharal jinni wal insi ya ku taron aljanu da mutane alam ya'tikum rusulun minkum yanzu manzanni daga cikin ku ba su zo muku ba sai malamai suka yi sabani shin a cikin aljanu ma akwai manzanni ne tunda Allah ce alam ya cikin rusulun minkum to kenan wannan yana nuna a cikin aljanu akwai manzanni an tambaye ɗaya daga cikin manya-manyan malamai tabi'ai imam dhahak malami ne cikin malaman masana tafsiri ya ce kwarai kuwa tunda Allah ya ce rusulun minkum a cikin aljanu ma akwai masu wa'azi malamai da aka turo su gargadi dan Allah ya ce alam ya cikin rusulun minkum yace rusulan minal insi wa rusulan minal jin akwai manzanni a cikin aljanu manzanni a cikin mutane wasu malaman suka ce a eh an turo manzanni wa aljanu kafin a turo annabi Muhammadu ma'ana an turo wa wato aljanu manzanni kafin zuwa annabi Muhammadu amma bayan zuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai aka turo shi wa mutane da aljanu gaba daya kamar yadda muka karanta muku jiya ko shekaran jiya cewa manzo Allah yana zuwa yayi wa aljanu wa'azi ya musu gargadi da musu fada imam mujahid Allah masa rahama ya ce a'a babu babu wani ba wani manzo a cikin aljanu kawai dukkan manzanni yan aike daga cikin mutane suke sai dai akwai malamai masu gargadi a cikin aljanu annabawa za su yi wa'azi annabawa za su karantar annabawa za su yi kaza za su yi kaza su kuma malaman aljanu su za su ɗauki karatu daga bakin annabawa suna ji sai su shiga cikin yan uwansu aljanu su yi ta musu wazi su yi ta musu gargadi kamar yadda Allah ke cewa a can wallau ila qaumihim mundirin suna juyawa su aljanu su koma ga mutanen su ne musu gargadi saboda suna jin wa'azin manzanni su kuma su isar da saƙo haka wannan magana ɗin ita ce tafi inganci kuma ita ce tafi dacewa to sai Allah ya ce kuma me ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون mun karanta muku waɗannan kissoshi ne ko mun karantar da kai wannan kissoshi ne ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama لأنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم Allah bai yi alkawarin zai halakar da mutane wai da zalunci ba idan ya halakar da su ba ya halakar da su saboda zalunci ba bai zalunce su ba lam yakun mulikuhum bi zulmin bi shirkin ko ka ce ba da zalunci zai halakar da su ba ko ba da shirkin su zai halakar da su ba a'a dole sai ya turo musu da manzanni shi baya zalunci sannan kuma bai zai halakar da su dan sun yi shirka haka kawai ba a'a sai ya turo musu da annabawa masu gargadi su yi musu wa'azi dalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa alwa ghafilun Allah bai zai halakar da mutane dan sun aikata zalunci ko sun aikata shirka ba alhalin mutanen suna kan gafala ba yi musu gargadi ba dole sai ya turo musu ainihin manzanni sun tsayar musu da hujja shine wannan aya ta dace da ayan nan ta cikin suratul isra'i wa ma kunna mu'adhibina hatta na ba'asa rasula ba ma yawan mutane azaba face sai mun turo musu da manzanni sai mun turo musu da annabawa masu gargadi da jan kunne ashe Allah baya baya bayan azaba wa mutane haka kurum da zalunci ko kuma dan sun yi zalunci a baya yi sai ya turo musu da yan aike to kaga yan aike ko cikin manzanni ko kuma yan aike cikin yan uwanku mutane wanda sun karantar da ku daidai kuma sun karanta muku ga abin da yake ƙarya ne to wannan kenan to sai Allah ya ce me kuma ولكل درجات مما عملوا haka وما ربك بغافل عما يعملون kowanne daga cikin ku yana da daraja da matsayi dangane da aikin da ya aikata fi sawabi wal iqab wajen lada da kuma uquba iya barnarka iya uqubarka iya ibadarka iya ladanka ala kadri amalin fi dunya fa minhum man huwa shaddu azaba akwai wanda zai fi kowa shan tsananin azaba ma'ana a cikin mutane din ma mataki mataki ne wani malamin Allah ya kama shi ya rinka tafka masa azaba subhanallah Allah ya baro kan sani mai azabar da zai masa wani kuma za a kama shi a jefa shi azabar bai wuce kwana ɗaya kwana biyu ba sai a fitar da shi a kai shi gidan aljanna haka a cikin mutane haka a cikin aljani wa minhum man huwa ajdalu thawaba a cikin mutane kuma akwai wanda yake da tarin lada tarin imani Allah ya bashi ya daure kuma Allah ya bashi yanzu irin sayyidina Abubakar manzo Allah yake jan kunnen sahabbai yana bayani akan imanin Abubakar Abubakar kadai fa manzo Allah ya ce wallahi Abubakar ya fi kowa imani a duniya yace da za a ɗauki imanin sayyidina Abubakar a dora shi a nan a wannan tafin a ɗauki imanin mutanen duniya gaba ɗaya na farko da na ƙarshe a ɗora shi a nan mutane fa banda annabawa mutanen duniya sauran jama'a gama gari to wallahi da imanin sai da abubakar sai ya rinjayi na mutanen duniya gaba ɗaya idan baka fahimci zancen ba bara maka gwari gwari duk duniya abubakar ya fi kowa imani ya ka gani to haka a cikin mutane da kake ganin su ka daina raina mutane wallahi wani kana ganin shi banza banza wato imanin da yake da shi garin nan ba zai iya daukan imanin ba na'am amma watakila in yi sallama ba za a amsa masa ba ma dan ba an raina shi ka san yanzu abin da yake faruwa kai assalamu alaikum nan ma ko barkan ku dai in an ga da dan dama dama ne a ce yawwa in haka kake tarkace ne karabiti ba wanda zai kula ka ba wani ya zo yana assalamu alaikum ya zo ya samu taron mutane assalamu alaikum assalamu alaikum ba wanda ya kula shi shi kuma dan naci ya tsaya yana ta maimaita assalamu alaikum sai ya gaishe su wani ya ce kai da Allah an jide ka saboda mai shi ba kowa bane amma in mala'u ne yana zuwa gurin kowa zai miƙe haka dan adam yake ba shine wata rana cikin sabbai ba manzo Allah yana zaune sai wani mutum ya wuce malam yana da yageggiyar riga ba yi da fasali yana cikin wani yanayi talauci in ka ganshi kurin ka shafa fatiya ka tafi iya su da rashin muntaha wajen talauci karkab a bushe ba yi da komai ya zo wucewa sai manzo Allah ya ce sabai dan zai musu wa'azi ne sai ce wannan ko waye a Madina sai sabai suka su ma fa saban sai akai wannan ba kowa bane ya rasulullahi ce wani wani miskini ne suka ce wallahi ko aure ne ma a garin nan ba wanda zai bashi aure ka ga wannan kai a garin sai dai ba aure ba za a bashi ba kuma da zai je ne mota alfarma ma ba wanda zai kula shi ce to annabi ya shiru ana nan sai wani bawan Allah ya zo wuciya shi kuma cikin ni'ima da wadata da alfahari tafiya ɗaiɗai jefawa ɗaiɗaya eh kasar ma gani yake kamar ta masa kaɗan sai maza Allah ce wancan kuma waye shi kuma suka ce tab wannan ai su ne madina ai waɗannan su ne garin suka ce sabai suka ce masa ai wannan duk inda ya je neman aure a garin nan ba a ka da shi kawai sai an bashi kuma duk inda ya nema alfarma sai an bashi su ne ma dai manya su ne sanannu a garin nan kwai abubuwa kwai wadata nabi ya ce haka ne sai manzala ce to wallahi wallahi wancan mutumin kwaya daya a wajen Allah shi daya ya fi irin wannan mutumin da kuka faɗa su ne manyan garin nan cikin duniya gaba daya wancan mutumin shi daya a wajen Allah Allah ya fi sonsa ya fi damuwa da shi saboda irin wannan mutumin cikin duniya ashe abin ba kyalkyali ba ne ba matsayi ba ne ba wai sun kanka sun girmama ka ba ne bawan Allah dan ka samu girma a wajen mutane kai kokari ka samu a wajen Allah wallahi dan sun baka a nan duniya ba lalle bane kuma ka zama mai girma a wajen lahira amma da manzo Allah yake faɗa hadisi yake cewa yo waɗanda suka fi kowa ma samu a duniya ma su ne masu kaɗan a wajen Allah ran tashi alkiyama al-aksaruna wanda suka fi kowa dukiya suka fi kowa abin hannu a duniya humul muqilluna yawmal qiyama su ne talakawa a tashin alkiyama wanda suka fi kowa kudi a duniya suka fi kowa talauci kuma a lahira amma banda illa man kala hakaza wa hakaza wa hakaza banda wanda yake cirowa ya bayar anan ya ciro ya bayar ya dauki nauyin wannan ya biya masa kudin makaranta wannan ya zo bayi da sana'a ya sai mai babur ya ce je kai ta acaba wannan ya zo takin sa ya kare ya sai masa taki ya washi wannan ya zo bayi da gidan zama ya sai masa gidan zama wannan ya zo yana da matsalar aure ya ce je ka ma aure wannan ya je jami'a registration ɗinsa kudi ya kare ya ce ayin maka ya zo ya gina wa mutane aikin alkhairi ya gina wa mutane wurare ya gina wa mutane rijiyoyi ya gina wa mutane masallatai ya taimaka wa addinin Allah da an zo neman fi sabilillah yana zarewa ya bayar illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza to waɗannan sun ci a duniya kuma za su ci a lahira to ma guda nawa ne guda nawa ne masu bayarwa ah kadan ne sai wanda Allah ya wadace shi sa Allah in kai gan mutum an je neman fi sabilillah ya dauka ya bayar wallahi malam ka sara wa imanin sa ka sara masa kurin kai masa addu'a musamman a irin wannan lokaci da rowa take ita ce take jagoranci kowa mutane ba su son bayarwa mutum a banza banza a gidansa a rana ɗaya wallahi zai iya yin harka ta dubu saba'in amma babu mamaki a masallacin unguwarsu ya shekara talatin masallacin nan babu ko inji na dubu goma inji na dubu goma an gani injin dubu goma da za a rinka tayarwa ana haskakawa mutane suna sallah magariba da isha'i su ga haske babu kuma wallahi bai zai iya sayawa amma a rana ɗaya a banza zai kashe dubu saba'in wannan fa mai sauki ne wallahi malam akwai wanda yake sayayya ta sallah sayayyar sallah kurum yana kashe naira miliyan biyu miliyan uku a cikin iyalan gidansa sallah kurum a tamfofi takalma agoganni shaddodi huluna menene hidimar sallah kurum tunda kowace mace sai a mata a tamfa kala-kala mai tsada guda sha biyu ni da kaina akwai telan da ya zo yake gaya mun dan uwa ne ni na san mutumin muna ma sallah da shi yace malam kaga wani na ce eh na san shi yace wallahi malam idan ya tashi kawo ɗinki wa matarsa na rantse da Allah sai ya kawo atamfa ɗari da hamsin atamfa kala-kala guda ɗari da hamsin kuma kowace ɗaya tana sama da dubu talatin arba'in hamsin babu atamfar banza harka ce ta sufa da holland holland ɗin ma mataki-mataki ce yace yace ni a sallah bana ni ni bana ma dinkin yin bana dinkin wani ma sai na shi kawai da wan tun kafin sallah ke kawo shi kadai yace kuma haka zai a karamar sallah haka zai a babbar sallah yace amma yana da wani da wata dabi'a ta kwarai nace me nace nace me dabi'ar yace gaskiya idan ya yi wa matarsa 150 to fa uwarsa ma tsohuwarsa sai ya mata 150 kuma na uwarsa ya fi tsada na tsohuwarsa ba ya fi tsada haka kuma na baban shi kai wai wani irin mutum ne mai kai don Allah mustaqilla ya shaza kashe mana wayannan kai amma in ya zo gurin baban shi ɗinkin babansa shi ma sai ya mai 150 to kaga wannan ba laifi Allah saka da alkhairi sai dai kuma gaskiya tabarkallah ma talakawa suna dan bukata kuma to malam ka duba wannan wasu akwai wadata wani kuma da ka gan shi wallahi rigar da ya sa za ka tabbatar yana cikin talauci akwai wanda za ka shekara biyu uku kana ganin sa da riga ɗaya ita yake wankewa yake sawa to wala ba mamaki wannan din ya fi ka matsayi a gurin Allah Allah ba mamaki zo yana in ba ni jam ka ki kula shi Allah Allah to madalla madalla Allah Allah min dubaraji Allah shikenan ka kore shi amma kuma a wajen Allah barajin sa yafi barajin ka to aran ma ba mu aya ta karshe وربك الغني ذو الرحمة مم.
إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء haka ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين
cike a tare suke إنما توعدون لآت na'am وما أنتم بمعجزين wa rabbuka al-ghani dhur rahma ubangijinka shine mawadaci ga halittarsa Allah baya da bukatar komai a wajen ku bai bukatar kudin ku bai bukatar mulkin ku bai bukatar sarauta ku Allah bai bukatar ku yi masa wata alfarma dan alfarma shi ya baku dhur rahma kuma Allah shine ma abucin rahama da jin kai bi auliyaihi wa ahli ta'atihi ga waliyansa masoyansa da masu yi masa da'a da halittarsa gaba daya in ya sha yuzhibukum ya ku mutane in Allah ya ga dama zai halakar da ku gaba daya wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kuma ya maye da wasu bayan ku ya halakar da ku duk akwai wanda zai isa yayi wa Allah magana cewa me yasa yayi mutum ne ya sai fili filin gidansa 50 by 50 ko 100 by 100 ya zo ya yi gini ya dan zauna a ciki ya ga abin bai masa bai turo gida gireda ta nike gidan ko kuna ganin gidan miliyoyi ne akwai wanda ya sai mai magana ce dan me kai wane mutum to Allah in ya ga dama fa an kuka bata masa rai zai halakar da ku gaba daya yanzu tsawa ce kurum aka yi a ƙasar nan ruwa ne aka yi damanar ma bata gama nuna ba tsawa ce guda ɗaya aka yi wani dan uwa yana cewa walƙiyar kurum da aka yi sai da ta ɗan ɗauki seconds gari yayi wani haske ka san hasken tsawa ko da rana ne to ya fi ranar haske sai ka ga wani walayi kendir aka kunna ne janareto aka tayar a ashe daga bakin mala'ika ya fito gari yayi haske walayi ana tsammanin shiru kurum bai wuce 'yan second ba sai radadadadadadada shikenan wannan tsawar sai da ta tafi da wasu tsawa daga nan ne fa zaka gane wallahi dan adam ba komai bane to ya kake ga irin wannan tsawa din in Allah ya jero guda goma wannan tai ta kare in baka tafi a ta ɗaya ba ya dada maka wata ka tafi a ta biyu in baka tafi ya dada dirko wata ka tafi a ta uku to ai Allah ya mana mai kyau in sha yuzhibukum ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين كما يند الله يحل تشيكو daga wata zuriya din wannan lamari ne na ubangiji daga iyayenku kudin ai ba kuma ne kuma ba ta hanyar iyayenku aka same ku ba akwai wani anan da ya sai ce ba ta hanyar babansa aka same shi ba ya tashi ya miƙe ko ya ce ba ta hanyar tsohuwarsa aka same shi ba in akwai wanda ya duro daga sama faɗowa ya mu gan shi ko akwai babu inna ma tu'aduna la'at Allah ya ce abinda ake muku alkawali na zai zo kiyama kiyama din nan wallahi sai ya zo la'atin wa ma antum bi mu'jizin kuma wallahi ba za ku gagari Allah ba ba wanda ya isa ya gudu in Allah ta shi kiyama duk inda ana kuya da an kuya wallahi wani zai iya makalewa a gama tashin kiyaman bai zo ba to amma Allah ya magani kowa ya ce wa ma antum bi mu'jizin ba ku gagari Allah ba yana kallon ku kuma kowa sai ya zo ta kala rawi Allah ya masa rahama bari mu rufe muku da tarifa yana rigima da wani malami a Kano suna fafatawa da shi ya ce to wani ya mutu ya tafi bari mu maza nima in bi shi don kai ya je gurin Allah ya mun sharri kafin zo Allah da hikimarsa kuma bayan wannan ya mutu kuma ya bi shi ya tafi Allah ya ji kansu da rahama Allah ya masu da dacewa Allah ubangiji ya fi mana kurakuran mu ya sa mu cika da imani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم muna sanar da kuma kuma cewa akwai nuna taimako da zuwa guda da yanzu in an da su zaga al'umma kuma abin da ake sabi da zuwa wani ke ba da rana mai tambaya ta farko ce assalamu alaikum na fara ashirar lafiya tambaya na shi ne malam ka nuna mini yadda ake wankan janawa a aikace
to ka zo ka same ni a gida insha Allah gobe ko bayan an tashi a tafsirin mata karatun mata sai ka same ni a gida zan kwatanta ma a aikace insha Allah nan kuma lokacin da muka samu lokaci wadatacce za mu yi bi idinillah amma a theory din ba practically ba theory din shine yayin da janaba ta samu mutum a shine na farko dai zai shiga ban daki zai yi tsarki in yi tsarki ya wanke inda abin janaba ta taba shi ko najasa ta taba shi idan ya wanke wurin sai yana da zaɓi kala biyu ya iya raba jikinsa kashi biyu bayan ya yi ƙaramar alwala karamar alwala da nake nufi a nan ya yi alwala ya wanke gabansa guda kowace gaba sau ɗaya zai wanke amma in ya zo kafa kada ya wanke kafar ya jinkirta sai ya ɗebi ruwa sai ya wanke kansa sau uku saboda gashi ya dirza ya dirza ya jika kan gaba ɗaya ya jika ya wanke shi duka da kai in na ce kai da fuska da da kunne duk ya shiga ciki sau uku to a nan gurin yana da zabi ko dai ya ɗebi ruwa ya zuba wa gangan jikinsa gaba ɗaya ya wanke kafar sa malaman fikin suka ce sai ya tashi ga dan gurin ya dan canja wuri sai ya wanke kafar in ya ga dama ya haka in kuma ya ga dama sai ya raba jikin nasa gangan jikin gida biyu ya wanke bangaren dama in ya gama wanke bangaren dama sai ya dawo bangaren hagun ya wanke idan ya yi wannan sai ya wanke kafafuwansa shikenan ya yi wankan janaba kuma idan ya fito ba sai ya sake wata alwala ba ba a ce in ka yi wankan janaba in ka fito sai ka sake alwala ba wannan wankan janabar da kai ya ɗauke ma alwalan alhadasul asgharu yandariju tahtal hadathil akbar karamin hadasi yana narkewa a cikin babban hadasi kamar yaya yanzu kaga alwala karamin hadasi ne wanka fa babban hadasi ne to yayin da ka zo karamar dauda ba in an zo wanke babban dauda karama ta shiga ba ko ba ka bane to shikenan in ka zo ba sai ka sake alwala ba Allahumma illa lokacin da ka zo yin wankan watakila ka yi rihi ka karya alwalarka to a nan gurin ka gama wanka sai ka sake sabuwar alwala amma in dai baka yi abin da ya karya alwalarka a cikin wanka ba to da ka fito daga wankan nan kawai ka wuce directly ka je kai sallah wannan kuma shine sunna kuma shine abin da aka karanta amma ba ce a maimaita sabuwar alwala ba bayani a aikace kuma sai ka zo in ka same ni zan dauko maka buta ka zo sai mu tattauna insha Allah ta'ala practical aspect din kenan na'am
da tambayar ne ce dan uwansa ne ba shi da lafiya ya shi asibiti haka kuma ne mu ƙarin jini to ne ne matsayin azumi sai ya ba da jini ba laifi idan mutum yana azumi ya dauki jini ya bayar ba laifi wani shekaran jiya bugun mu ko da Kano ne ko da Kaduna yana ce mu akram kallahu ga abin nan ne dan uwa ba lafiya ya halatta ba da jini na ce ya halatta ba laifi za a iya ɗiban jinin ka a bayar don ba ka da lafiya kai din ka ba da jinin ake nufi ba laifi ya ce to a karam kalla na gama kuma ya halatta in sha maltina na ce kaga sharrin dan adam ko an ce maka wannan ya halatta kuma yanzu a hankalce don Allah ya koda na ce ma ya halatta kai yanzu ya kamata ka yi da fata wannan to in na ce ma ya halatta to azumin ka ya kare ko azumin ka yana nan to kawai kawai da ka zo shin saboda kai mai imani ne ka bada jini tun da ka bada jini ya halatta ka sha maltina an ka sha maltina sai ka dora ka ci gaba Ha, ba mutane su rinka amfani da tunani mata da hankali na ce a'a ka dai bada jini amma maganar maltina sai ka haƙura sai magarba in ko ba za ka iya bada jinin ba sai ka sha wani abu to ka haƙura bayan magariba sai ka sha in ka sha ruwa sai ka kai jinin allahumma illa a yanayin da ga mutum ne zai mutu kuma an rasa wanda zai bada jinin in ba kai ba kowa jinin su bai daidai da shi ba kuma naka ne kuma an ce in ba a bada jinin ba yanzu za a samu mushkila kai kuma kai ma ka san cewa in baka bada in ka bada jinin baka ci komai ba za ka iya faduwa to a lokacin ya halatta ka bada jinin in ka ga za ka halaka sai ka karya azumi na'am malam
wannan kuma wannan mota ce ta kwace kaza har ka da mutum kuma dukkan su sun mutu yanzu idan zai azumin ka fara zai yi kowa sittin sittin ne ko kuma zai haɗa su shi a bisa zance mafi inganci cikin maganganun malamai zai yi azumin mutum ɗaya ne tunda ba da ganganci yayi ba katulul khata'i ne idan an ce sai ya azumin mutum uku akwai akwai akwai nau'i na mashakka ba ba a tausaya masa ba da haka wanda ya kashe mutum ashirin arba'in talatin hamsin ɗari ma in dai ta hanyar kuskure ne to zai yi azumin mutum ɗaya ne azumin kwaya sittin ɗin sauran kuma Allah zai biya masa insha Allah ta'ala wannan shine abin da ya inganta wasu malamai ne suka ce wasu su ma wasu sun ce a taqatul amdi din ko kisan ganganci ne in dai mutum zai ya zo azumi in dai jama'a da yawa to azumi mutum ɗaya zai yi wasu kuma suka ce a in dai na ganganci ne to shi ma sai an masa ganganci sai ya yi musu azumi gaba ɗaya tun daga gangan ya je kashe su na'am
mai tambaya ce malami ne nake da mai gida mai sai da motoci ina zama masa masu sayan mota sai in bar shi a waje ni kuma in shiga cikin ofis ne ci da ogana in yi mini sauki sai in fito ko kuma ya sai mini da mota sai in fito misali an sayar masa miliyan ɗaya sai fito waje ya samu mai sayan mota su yi ciniki ya ce masa sai ya biya miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya to in ya saya a haka malam ne ne matsayin dubu ɗari ɗin da to a nan gurin dangane da 'yan kasuwa kamar diloli suna da damar su taimaki yaransu amma ya kamata abun a fito da shi wato fili yadda za a fahimta wane kai yaro na ne waɗannan motocin na ba su farashi zan baka farashi ko ku yara na zan ba ku farashi ga motoci nan na kasa waccan in ku ne na ba ku farashi akan naira miliyan ɗaya daidai wadancan dubu ɗari biyar biyar wadancan dubu ɗari bakwai bakwai wadancan dubu ɗari tara tara wannan shine farashin da na baku a matsayin ku na yara na amma in customers sun shigo kasuwa sun zo yadin wajen sayan mota to kuna da dama ku iya ɗora wani abu ku sayar musu ni dai abin da nake bukata wannan farashin da na baku to duk yaron da ya je ya sai da mota ya ɗora wani abu ko da kuɗin da ya ɗora ya fi kuɗin motar da mai gidan ya bashi ya ci halal bai ci haram ba saboda da izinin mai gidan ya yi kuma ya bashi dama ya bashi iko to da a ce suna yin haka ɗin da ya fi to amma yayin da aka ba da farashi tsayayye ba yi maka izinin ka ƙara wani abu ba a wajenka sai kai ɗin ka je ka ƙara wani abu mai gidanka bai san ka ƙara ba ka je ka ciri ainihin kuɗin da ya faɗa ka ba shi sauran ɗorin ka ɗauke ka sa aljihu to wannan ka ci haram yaya zai zama halal a gare ka sai ka masa bayani dalla dalla ka ce gashi nan abin da ya faru to a nan wannan kes ɗinsa shi ne shi ga mai gidan yana nan ga mai sayan mota ya zo shi kuma mai sayan mota sai aka ƙi a haɗa shi da mai gidan kun fahimci matsalar bai bashi ya haɗa shi da mai gida ba sai ya je ya sayi motar a wajen mai gidansa ina so ku nutsu sosai a lokacin nan da shi ya sayi motar yana da kudin sayan motar? aha bai da shi ko? amma shi ya ce masa zai saya ne kuma ya ce masa yanzu zai kawo masa wannan kudin ko? kenan yanzu idan kun nutsu kenan wannan yaron ya yi cinikin mota ne ya saye ta da kuɗin da ba nasa ba haka ne saboda gashi wannan a shago ko gashi a ofis sun gama cinike ce to barin jin kama kuɗi sai ya je kuma wancan mai sayan mota wataƙila an yaudare shi kasa abin da ake da kasa alhaji lafiya na gajiya kai kawo sabin off mana kai kawo coca cola sai a kama coca cola a tokare ka a kama sabin off in an rena ma wa yau har da biskit don ka fi daɗewa a zomi ta kuwa kan ha kana yi zai zo ya ci ribar kuɗin leman da kuɗin kantin leman da komi ma a kanka to a nan gurin bai halatta bai haka wannan shine wanda manzan Allah ya faɗa a hadisi ‘yan kayi nayi wanda manzan Allah ya hana wato mutum ya shiga tsakanin wato dillali kenan simsar ya shiga tsakanin kwastoma da kuma mai kaya ya shiga tsakaninsa ya ɗora masa wani abu yanzu a nan gudun tsakani da Allah meye dalilin da wannan bawan Allah zai ƙara wannan dubu ɗari akan naira miliyan ɗaya motar nan ana sayar ita miliyan ɗaya ne a nan wurin kurin ka yaudari mutumi ka ajiye shi a gefe ka je ka yi cinikinta miliyan ɗaya shi kuma ka zo ka ce masa ya bada miliyan ɗaya da ɗari ɗaya me dalilin ɗorawa da za ka yi kayanka ne ba naka bane yadin ka ne ba yadin gurin sai da motocin ka bane da sai ka bashi ya je ya yi ciniki da mai gidan shikenan ko kuma ka ce alaji zan kokarin roƙa maka mai gida ya maka rage amma ni ma za ka dan fidda ni sai ya ce eh na yadda wannan yan halatta wannan ya halatta ko kuma ka nemi mai gidanka ka ce da shi da Allah alaji da ranar da kwastoma ya zo motar nan ka bar min ita a farashi kaza ce to kai din na bar maka amma idan ka kawo kwastoma ka je ku yi ciniki wannan ya halatta amma bai yi maka haka ba kudin sai da wani ya zo kai fakin ɗinsa a gefe ka ajiye shi kuka zo kuka yi ciniki aka sayar maka sannan ka je ka karɓo kuɗi ka zare dubu ɗari ka sa aljihu yanzu yanzu bagas a fala a maho haba mu je malam
Malam ya ce, Malam a darasin da ya wata kayan bayani a kan roƙo. Shi ne muke buƙatar ƙarin haske. Shi roƙon nan ya shafi mutanen da suka mai ta sana'a ne ko kuma ne har ma da wanda ya suka da iyayensu ko abokansu ne kaɗan.
ana magana akan wanda suka mai da roƙo sana'a ne amma yanzu don mutum ya tambayi babansa kuɗin makaranta ko ya tambayi babansa wata larura ko ya tambayi yayansa da yake gidansa ko wani dan uwanka ko danginka yana wani wuri kana da larura kaje ka ce ya baka wani abu wannan ba shi ake nufi ba a waɗanda suka mayar da roƙo ta zama sana'a a gare su yalla boy barka dai yalla boy na gaishe ka ni na gaiso ta yi yawa a garin nan a ce gaiso ba ta fi sabi lillahi ba ne kwarai kuwa gaisuwa ce ta roƙo kuma gaskiya I'm sorry to say unfortunately wallahi malam da yawa malam samarin garin nan matasan garin suna buƙatar wato special orientation akan nuna musu mutuncin kansu da 'yancin kansu malam majoratin mutane sun zama roƙa malam da mota ba kuwa ta shigo garin nan malam an rinka bincike nan wallahi zan gaya muku wannan akwai wurin da naje a nan cikin garin nan bara ne zuwa na bara ina zuwa na fakin da mota aka zo da cijo ne fa tsoho an kan kun siyasa na garuda an kan aidi siyasa na an kan noye kan kaza suka fara roƙo na ce ka ga gemu na malami ne ni mai wa'azi wa'azi na zo garin nan ba daɗi ba daɗi kai ka ɗauka ko tsakani saboda Allah ne da waye waye da sauransu ba daidai bane mana an da mutane malam bayi ya takaffafu nan nas kurun wani ma bayi da abin da ma zai baka kurun kurun barazana yake ma iska ce kurun wallahi tallahi wani wanda ake roƙon sa ma bayi da naira biyar a tsuliyarsa a lokacin wani sai ya je ya ɗebo ya sato yake zuwa baku insha Allah ma yasir ka zo kana ka roƙi wancan ka tsallaka ka roƙi da gudu ni da ido na na gani a garin nan wani ya zo da gudu kewaye motarsa ya ina ka je ya lam- ya gaji kaza kaza ya kuma yara samari matasa masu karfi a dake in suka dake suka kama shi za su masa duka har su rage za su iya faskare za su iya noma za su iya yasar kwata za su iya barema za su iya walka za su iya menene za su iya bugun dawa ba abin da ba za su iya yi ba manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi dangane da roƙo yace wallahi da ka roƙi wani gwanda ka rataye gatarinka a kafaɗarka ka rataye igiya ka je ka hau tsauni kan dutse ka saro itace ka goye itacen nan a gadon bayanka ka gangaro da shi daga kan- kan dutse ka shigo gari ka kasa itan- itacenka a bakin kasuwa a zo a sai itace ka ɗauka ka je kai cefanenka ka kai wa iyalinka shi ya fi maka mutunci khairul laka min an tas'alin nas shi ya fi ma alheri akan ka je ka roƙi mutane manzan Allah yake cewa roƙo ƙasƙanci ne roƙo wulaƙanci roƙo mutum yana kwarface mutuncin fuskansa ne kamar kana ɗaukan wata matsefata ne wani ƙarfe kana yage fuskar ka kana kwashewa kana kwashewa shi sa a kiyama mai roƙi wanda yake roƙo babba yake ko yaro to zai tashi bayi da komai a fuskarsa ta zube gaba ɗaya ina naman fuskar saboda ya zubar da ita a duniya da ana zagin maroƙa in an zo ɗaurin aure maroƙa in an zo taron a fada maroƙa yanzu maroƙa yara sun zama maroƙa malam har 'yan mata wallahi wannan bai ba daidai ba ne kuma na sha gaya muku yan siyasan nan nuke gani yan uwanku ne yan garinku ne ba wasu mutane ne daban ba yanda kowa ke tsoron talaucin nan su ma suna tsoron talaucin nan kuma ku bincike a kawo a kawo ku tambaye su nawa ne albashinsu sai su gaya muku da kun taimaka lokacin da kuma musu hanya suka hau kan zaben suka ci sai ku taimaka musu ku dan daga musu kafa ku ce su yi wa al'umma aiki yalla bai mu ba kuɗi zaka zo kana raba mana ba da Allah a gyara mana titin unguwan nan yalla bai muna da matsalar ruwa a garin nan don Allah a mana bohol bohol a- a jawo mana ruwa a gidajen mu yalla bai firamaren mu ta lalace da Allah a taimaka mana yalla bai muna da matsalar admission da Allah kaza kaza yanzu wannan wake gaya mun shekaran da yake cewa a Gombe state a shekarar ta wuce yara yara da suka yi suka yi jarabaya wayek da neko da waye mutum wajen kusan dubu goma sha takwas ko mutum dubu goma sha bakwai amma gaba ɗaya a cikinsu mutum nawa ne suka samu qualification da za su iya shiga jami'a gaya mun a mutum goma sha bakwai a cikin kowane dubu ɗaya duk sun faɗi mutum ɗaya ne ci 17,000 yara suka zo- zana wayek neko suna buƙatar su proceeding zuwa jami'a sun yi sun gama very good neat an gama result ya fito an duba a cikin mutum dubu sha bakwai ɗin nan mutum sha bakwai ne suka cancanta su shiga jami'a sauran gaba ɗaya ko dai faskare ko kuma a yi ta neman certificate certificate ko ɗan diploma diploma gashi nan dai ko kuma ka zauna a gida da kun bari kun ta sa musu pressure su gyara muku makarantu a ta buɗe wuraren da za a yi ta koya muku lesson extra lessons yaran da ba su ci wayek da neko ba ana musu extra lessons suna zuwa ana koya musu mathematics physics biology chemistry ku koya ku iya ku ci abin alfahari ne shi za ka je jami'o'i ka je maiduguri ka je kano ka je ina ne kan- kana neman ɗalibai yan gombe state sai ga kaɗan killa kaɗan to mu dawo kan nan mu dawo nan local government ɗin tamu ta akwai local government ko mu dawo nan cikin gari duk shekara da Allah kuna samun ɗalibai da suke shiga jami'a su je su yi digiri suna kaiwa mutum nawa wanda suka cancanta da qualified su shiga jami'a su je su samu digiri mutum nawa ne za ku iya irga su ba ba su da yawa amma samari nawa muke da su a bakin titi suna zaune sun gama san kaddare ba su ci ba to kun san me ya jawo saboda ita siyasar an lalata ta da roƙo da begin dan kuɗin da za su yi muku aiki su gyara ilimin su gyara wannan kun zo kuna ta roƙon su kullun su baku su kuma suna jin tsoron in sun hana ku ba za su ci siyasa ba nan gaba wanda su sato maimakon su muku aiki a gyara muku makaranta sai su raba muku 200-300 shikenan da haka wallahi illa ce ina ganin ya kamata a ce yanzu mun kai wayewa a kudu yadda suke idan mutum ya ci yana ci za su gaya masa to kafin ya ci za su ce to za mu zaɓe ka amma fa za ka mana kaza za ka mana kaza ka yadda ya rubuta ya sa hannu a kira lauyoyin garin su ce sa hannu in ba ka ba kuma in ba kai ba kai ma ka sani ka san me suke yi kashe mutum suke yi in bai aiki ba bai ba kai sama ka dawo ko giyar wake ka sha ba kai saka dawo ba haka suke yi amma mu kuma dama alƙawarin mu to yalla bai za mu zabe ka mun abin nan zaka dinga ba mu na dan shefe ne shefe ne wace shefe ne shi kenan dai wannan ta nan gurin Allah ya mana mai kyau to a da wannan zamu karɓi da tambayoyi sai dai akwai wani sai san nauyin kama haka akwai wani bawan Allah da ya tsinci wata jaka da safe jakar mata wanda take dauke da ah, wasu yan kuɗi da rasid na janareta rasid yana dauke da sunan garba babaro garba babaro a kuma saboda haka idan mai wannan kayan ya ce ko kuma in wani wanda ya san mai kane ya ɓata ya ɓata shi sai ya masa cewa ya je samu malam bi umar jauro bale a kusa da gidan mara amur soja a garin alkali domin ya bayani karfi kayan to gaskiya barin gyara muku ba haka ake sanarwa ba shi ba yanzu na ga dama zan ce na wani ha ai ka gama idan an yi ciki a irin wannan akwai mutanen da suna da kwakwalwa mai kyau za su iya gesin wallahi kuma ya ci ka ce yan kudi zai iya dan gesin ya jefa kuma ya yi fikin daidai abinda ake yi idan an yi mu wani ya jefar da wani abu sai a ce jama'a wani bawan Allah ya jefar da jakarsa ya zo ya yi bayanin wace irin jaka ne kuma me yi a cikinta halas yana son bayani ya je gurin wani khalas amma ka ce da jaka ka ce da rasit din janareto a ciki ka ce da yan kudi me saura shikenan in ya gana ma sai ya ce ma ni da mun ban irga kuɗin ba da yan canji ne kawai mu je malam na'am wannan ta biyu kuma a wani makarantar wani mutum kwamfuta ne